بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a talatin ko daren harko za mu ce na wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da biyar ga watan bakwai dubu biyu da ishirin da biyar a darasinmu da ya gabata muna cikin sotun jasiyat mun tsaya aya ta sha ɗaya yau insha Allah za mu tashi aya ta sha biyu kayan akwai tambayoyi ta harko yana tambayar idan mutum yana tuka mota ko inji iya ɗauke da wani sai aka yi haɗari shin zai kafara eh abinda ake dibawa in kai ne sababin kashe shi misali kana kan inji kana gudu mai yawa ka huce gona da iri ko ka shiga sassantar di hanyar da ba a bi ko dai wani abu wanda yake ko ka huce stop aka bige ku duk abin da yake kai ne sababi tabbas za ka yi kafara amma misali kuna tahiya ne wani zo bige ku tare ko ya sa ku daji ko ya sa ku bar hanya kaga wannan ba kai bane sababi ba baka yin kafara ana kafara dalilin in kai ne sababin wannan accident misali mai mota ne iya gudu mai da wuce iyaka kaga shi sababi ne ko abu dai nan duro ba an sana ko kwasta ka ana ganowa lahin duro ba lahin shi ba amma an abu ne misali kun zai wayi kuna ta misali wani rami kuka zo kusan da shi ba dai ana abu daban da ya zo dai wanda baka da ganganci a ciki baka yin kafara sai ta biyu iya tambaya cewa yakan ji a wuri da yawa iya karatu ɗalibin ilimi ya ce cikin rahaya ga ra'ayin ibn hazam ibn hazam kuma yakan ji wasu malamai suna suka ibn hazam magana haka take eh a kawo shi kuma a yi soke shi amma menene sababin suka ibn hazam ibn hazam rahimahullah iya daga cikin malamai magabata sauran malamai yankun jini da ya yi a wajen masu takalilancin mazhaba din mai kwabda kwabda mazhaba to dole ka ji iya suka ibn hazam amma an magana hujja ce misali izibin amsalam iya cewa mara'atu fi kutubul islam fil ilm min muhalla misal muhalla ibn hazam wa al-mughni ibn qadama al-muwaffaq ce izidin tun shekara ta shida da wani abirus tun nan shekara kusan 800 amma yake cewa shi a lokacin yace shi dai a littafai na addini akan ilimi bai gaba kamar littafin muhalla wa mai muhalla ibn hazam ya ce haka littafin almugun na ibn qudama imamu zahabi da ya zo iya taliki wani magana ya ce sadaka sheikh magana izibin al-salam ya ce magana shi ta gaskiya ya karo in su kabiru na bayaki sanar kabiru na bayaki da in na tamhid ibn abdulbar a takaice ga garke ne ibn hazam malami ne sananne cikin malamai magabata dole a kawo magana shi kuma dan uwa dalibin ilimi bai iya sanin an wa mai karatu bai iya sanin ibn hazam iya da ilimi da hujja amma sai an ci a zahiri illa kamar sauran malamai an iya iya kuskure sauransu akan samu haka nan me yan wa sababin kyamashi ya tashi ya tashi a wannan a turai ne andalus wani sai an wakta andalus wani malaman da yawa sai ibn abdul jabbar su wani ibn rushd wa din mutanen europe ne da a can suka europe na ce andalus spain ya tashi a wancan daula ta musulunci a wancan zamani lokacin da mazhaba ana ta kalidanci kurin dole kai malikiya dole kai shafi'iya an ba ka ba kai kama a bar addinin gaba daya ana bala'in ta kalidanci tashi ya tashi kan haka irin wasa da ake da hankali ake da ilimi ya sa duka mai ya tashi na ilimin gaba daya ya ba da wani ilimi to ga abin iya da abin sarauta bi tsoro don gidan sarauta ne bi tsoro kowa shi ke da ra'ayin mizahi sai yanzu kan mazhaba in ya kawo hujja ka hujja hujja ko ce kabba Allah kaza ko la'ana Allah mai kaza mai ƙarya ko la'ana Allah kaza he kama mai zahi he buga mai mazhaba duk abin da yake ga sunna ta fata ga aya ga hadisi karara ya sa wata mazhaba ta ce ko ba haka bane ko ga abin da maliki ce ko shafi to an baka jin dadi bai ji masa dadi na wajen magana kenan raddi da yake mai zahi ce kawo ya kunji din shi da cewa an san a zahiri mai rike zahirin nasi a takaice bin hazam malami ne mai san ilimi ya koyi ɗalibi ya koyi wasu ƙwalluwa da ilimi kancin almuhalla za ka yaɗo kuma sa'ala guda wadda an san akwai saɓanin maza bakanta zai kawo ya kace kamar kaɗa yake ya kawo maka nassin nan annabi ya ce kaza nan ya ce kaza nan ya ta kaza da ya kama dalilin kowane ko da malamin ya kama dalilin shi ya kace kamar na ra'ayin maki amma sai biyu baya kuma nan da ya ce kaza ai ga nasi nan da ya ce kaza ga hadisi can nan da ya ce kaza aya kaza he kuma warware ma duk abin da ya gabata he da akan hujja ga magana zahiri kanta wallahi mai san ganin ilimi kan ci ilimi irin su almuhalla irin su kitabun wannan alfatul bari mutum dalibi zai koyi akalla koyi aiki da kulluwarka ka koyi aiki da hujja a kama nan a kama a kama nan kuma a maka ga abin da kike ga amma sai tun an ce kuskure na kowa ne amma a takaice almuhalla ibn hazan malami ne dole cikin malamai yanzu a yi hujja da su kuma cewa iya cin malamai masu aiki da hujja karara wanda kuma kuskure na kowa ne sai tambaya ta gaba cewa me hukumcin wai bulaguro a je a yi ta'aziyya ya ji wasu na magana na gani ya aiko mun audio na wannan dr salan na nigeria kan maganar cewa ture ko bulaguro kan zuwa ta'aziyya yan wannan da ɗan lokaci shekara biyu ko har sama da haka da ta huce na taɓa magana a wani ya kira nake mara digan magana cewa ni dai ko wani na ya mutu ko ni na mutu su yan bayan sun sani na yi ma kowa ta'aziyya ta bulaguran ta'aziyya kan wanda ya zo misali mutuwa tsohona yan uwa abokai wasu daga mai wasu ina ne nigeria gwamnati a dala na himu kuma a da kuran ba wanda ya zo garin saboda ne hidda bigan ba me fa'ida ya zo nan me fa'ida ya zo nan a da a can mahayita cikin nutsuwa manan ya ɗauke wani abin da yake ya bari ya sa kan shi kudu abin kuma abin yan a yau ya saka ma abin tsaye gumi ne ma a an suwa na sun zo tawaga gari sun zo ta suwa na ba zo ba abin ya zama cikin balacin alisun abin ya saka wani abin tsaye gumi ne ma dole kuma ya kun shirya kun je tun da an je suwa na sun je amma sa gudawa ake ma a kai tsaye ake gudawa kan live ta zai suwa suwa ne Allah abin yanzu kamar tsaye gumi ya zama dole yanzu da rura ce dole he ka je ko a ce baka zumunci ko baka san wani gaskiya ne ba gaskiya wani bila ce haka ba asalin ta'aziyya shi yasa na ga cikin malamai da jira cikin malamai ka duniya ce wata rana malamin su dan shi ya rasu babban dan shi ya rasu shi iya cikin almajirin ce ce muka dauki motoci da almajirin muka tahi da muka je iya masallaci iya karatun shi kadai suka sabko a motoci ya hutu to malam wani kai da na ga mai hankali ne kai ma da kake da ta ina ga alaƙa mana mai hankali ne tun daga garin ka taso ka raba da aikin sa kai ka bar karantarwa ka ka zo ka mun ta'aziya ha ba wani na ga aban ka huce haka na yace kuma yace kuma ta kama ni ɗan wa takaice tsakani ga Allah an ta'aziya kalma ce ta ba mutum haƙuri Allah zai kama mana hanyoyin ci gaba ga waya ga bi komai ya ayi ayi waya wane kaza kaza kaza Allah da abin da ka mai kamshi me matsala ka je ka zamna kuma ka dora mashi wuni kai wahala shi wahala dole an kaje ka akwai masabki akwai abincin baki sun zo ka zama to yauni akan su kowa wahala kowa wahala ce kowa wahala ki to me fa'ida shi shi yasa cikin malamai magabata misali yanzu ga hujja ta akwai misali duk akwai masai ana iya magana malamai kuma ne ta akwai kamar al-albani rahimahullah haka usaimin haka fauzan ta su kai bai halitta balagon ta'aziyya ma ni bane cewa kawai wajen ta a shekaru aka ce mana ila ta kaza eh ka koma karanci littafin su da fatoyin albani rahimahullah da fatoyin usaimin da fatoyin fauzan ta su kai bai halitta ta halitta ashan fi shari'a fauzan ta bai da asalin shari'a albani ta wacce ce an ada an san asalin musulunci ya ba shar'anta yin ta'aziyya kwarai abu da mai kyau mustahabi ne amma ce menene takalifikin bulaguro kun balle an za Allah ka mana hanyoyin sadarwa wanzu ka iya mutum waya yace kame fax ta kame tax iri iri ka aka mishi ka bashi hakuri in wani abu ne aika ga hanyoyin aika iri iri kaga ke nace babu wani abu da za abin takalufa da kake a yau yaunin da ke dauka ga mutane kuma ya zama to iyaka matsala ta ta alaka ta zumunci a ce wani bai zumunci wani bai san mutane wani bai kyauta ba haka aibanta wani bai je ba lan shari'a ba ta daura mana ba to haka a takaice ba magana wannan kai sunan malaman ga fatawarsu sun ce bi halitta ko sun ce iya halitta to in wa idan mu tsaya maka wannan sabani dan Allah kan haka haka zargi wanda bai je ba ko kuma dan uwa mu sani ko da kai baka iya haka misali dan Allah na bai kamata mu sauka kanmu mu sauka kanmu wahala mu dora kanmu yawuni kowa wahala kuma bai zama ta tsaye ba zama tsaye gumi cikin al'umma abinda ba shi ta asali bai tushe alfanin ci a ramar Allah ta yi kaf babu inda wata ruwa ta zo ta ga cikin magabata suna haka nan annabi ya rasu ba waka ce ya zo da gudun gari ya zo taziya madina umar ya rasu ba mai kama ga a mutu annabi ko ya buka ga wani wanda ya je ya bula gudun gari ya zo taziya
amma abin kamar wani zai kamar wajibi ne wajibi ne cikin mun ma'ayi ba ta matsala to akalla daga ɗauki masu cewa ja'iz ne ta suke ta suke halitta masu ba ta ba ta suke suna ba ba wani ce suna ce ta ce ya halitta to akan ja'iz an ana rigima har a zaman to aiban da araba zumunci don wa a takaice dai gaskiya mu gane ni dai na yahi in na mutu kawai ka san mana hanya duka ka san hanya hanya mutu ya gogo ji an ci mal iliya mutu to na yahi ma kowa kai zo ta'ziya da mun addu'a daga can eh kasan ana ka duk mun raba ta alama wannan gashi ba ana kamar ana kaje bane ba ko ba ganin ke bana shi na shekaru duk mun gango a gangara muke duka a gangara muke Allah a gangara muke kullun zai a ce kullun lokaci ake jira kullun babu wani abu da ya saura da a gaskiya a da kowa bisa mutuwa gaskiya amma a da mun yi tsoron mutuwa farkon da awana ka aje ka mutu wani abu da bai kana to yanzu alhamdulillah ga sunan yan baya ko bin mun na biya kare ko bin mun nan insha Allah sunan ta ta insha Allah kenan babu wani abun tsoro kun ana jiran ajali ne kuna wata yan baya kuma Allah tabbatar da su su rike sama da mu a takaice kenan ba wani damuwa ni dai na yahi eh amin kenan Allah rama aya ta ha Allah rama ha nawa ne a'a Allah ga lokaci da mu waya kama cikin imani abin ne lokaci na mi ai na ce yan baya kenan Allah ka lokacin su tabbatar kan suna magana kenan suna da na na makaja zai a lokacin na a lokaci na na jagoranci amin Allah ran ma ayat 12 insha Allah الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري لتجري الفلك فيه بأمره ولتفتقوا من فضله ولعلكم تشكرون آية متهركو الله سبحانه وتعالى نتبتر الله شيء الله شين الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره cikin nemomin Allah wanda ya mana kuma yake nema mu gode ma wannan nema ta shi Allah shine sauƙaƙe mana teku da tajiyar alfulka don jirgin ruwa ya yi tahiya a saman teku bi amarihi wani kuma Allah ya ba teku umarnin ɗokan jirgi kai nutse duk da ɗan adam masu ilimi suka ce sun san akwai wani sai kire ba abu ne ba haka kurin karazibi akwai wani abu da yake cikin teku wanda yake ba da damar abin hawa ko jirgin ko meye kai nutse a ciki to da Allah ga mana wannan wani abu ne hikima ce ta Allah ya ba teku damar ɗaukan ɗan adam akan wannan teku wali tabtagu min fadalihi a hau a je neman fadala ta Allah ɗan wa wanda ya abin teku za ka ga jirgi da ana magana kamar mota gashi muna gani da an ce jirgi guda na ruwa wanda iya aiki a saman teku a yau akwai mai daukan kwantena 18,000 suna nan suna cikin yi mai 20,000 yan wannan kwantena 18,000 a kowace kamar zaman lodin telam guda ne wa kwantena guda telam guda ce ba rabin a kwantena guda telam guda ce kuma telam kama kace kayan telam dubu goma sha takwas jirgi guda wannan zai kwashi alkhairin Allah daga wata yankin duniya kilo dubu nawa ya kai wani yankin duniya shinkawa ce hatsin ne alkama ce in ne ne kayan bukata ne zai ɗoka ya keta teku ya kai mai wasu bayi na Allah wani wuri yan washe sa cewa Allah hakimi ne mai hikima cikin tsarin shi inda za ka zo da a yi zama na duniya na masu ilimi nan shekara 200 baya ko 300 baya sai mu diba ilimance a ce ina na shekara 40 ko 50 ko 100 duniya da tana miliyar biyu ta kai miliyar 20 kai a diba nijar gonarta a diba mutanen a diba kaza kaza in ta suka kai miliyon da yanzu miliyon ɗaya ne ko dubu ɗari biyar in suka kai miliyon ishirin ai abincin suke noma kasa kaza kaza ka taba lokacin ta zaki me zaka zaka ne sai a wancan zamanin irin abin da ake da shi daukan kaya raƙumi ne an ci gaba a ce mota to zan wa inda a ce misali daga japan za a kawo shinkawa da akan raƙumi zuwa da makaran ka san iya ka mutum ma iya ba ka ta ba a ce za a ɗauko za a ɗauko shinkawa daga japan ina ma hanye ruwa ne to amma Allah ya shirya wa mutane ya ba su hanyoyin hikima hanya kai wani abin in nan ba a yi ba daga kilo dubu nawa ya muku abincin da magaran abincin nijar gaba daya ya noma shi a thailand a noma a india a noma a kana da magaran ka ci abincin daga cikin ka Allah ya ba da wannan hanya ga dan adam abinda za a ɗauki wannan ni'ima daga nan a kai ta nan haka Allah shi da kanshi amma ka hanyar abin zo kirista yi ba ka kullo ka wahala ya ce bayo mu mutuwa za a yi a ba mutuwa akwai abin da Allah tsara kowane zamani akwai abin da Allah tsara mishi mun cikin zama da muka kwana a yamma irin wannan zama wani mai ilimi ya kawo masalar ka han dan boko a ce boko aqida ka ko boko aqida mai boko aqida da abin da bature ta kun shine daidai da abin da bature ta shine daidai kullu shi bata kawo ma kan ilimi a wani imani kun haka bature ce wani ne zai mu expose yake bayani ku ku so a hodi kurin da gonarku a gidanku ku nawa ne kaza kaza yanzu dole a sami matsala ta abinci kaza kaza kaza kaza da ya kare he wani kuma cikin auren sai ce ina mamakin mutanenmu ya ce a min karin tweet min nafsan karin tweet na karin tweet ne ya ce shin ta population na 400 et quelques millions miliyon miliyon 400 na abu a wancan zamanin shi ne ita ce tana cikin talakawa a duniya ƙasashen ƙasashe masu talauci ya ce a yau muna 2 miliyan sanka shi tana da 'yan miliyar desan miliyon limkin biyu na da tana cikin masu kudin duniya a yanzu ta ci ta sha ta ƙoshi ta ba 'yan waje abincin kana ina haka yi wakata yan wannan kaga dole tsuru-tsuru babu hujja ya ce aikace kun hedin raguncin ɗan adam shi ne kuma suke tura suke samun ya samu aka buku iyawa buku iyawa kun yawa gonan ku za buku iyawa buku iyawa ka karanci japan girman ƙasarta da wurin nomanta japan wannan ba su ƙasa irin ta babu ba su petrol ba su iranium ba su zinariya ba su da kayan wuri noma ikashe amma da kai ci yau japan su ci su sha su ba ku shinkawa ku ci su ba ku kudin taimako kwanan suka ba nijar shinkawa tan dubu nawa baka ji bakalin kwanan aka bada tan ko dubu kuna aka ba nijar japan ta bada ba su hirin irin namu ya kai rabu namu gidansu ba su sun iya sun ce da kansu sun ba ku ba ma ku iyawa tun lalaci ne a cin kullum suke akta yan boko haram suke sa mutane yau na rakwancin mako sa mutane takaici kana iyawa amma an rabata daga kun kullum kai a baka Allah kiyaye haka yan wamuwa Allah godiya subhanahu wataala da ya sauƙaƙe mana teku dan jirgin ruwa ya yi tahiya samanta kaga da girman shi ko ya ta bi nutse ba amma ka fara ka ganka tsaya ka fara ka fada ka ganka tsaya yace wali tabtagu min fadalihi wa la'allakum tashkurun dan ku nemi fadala ta Allah kuma karshe Allah yana nema ku mai godiya kan wannan ni'ima kuma bayan haka وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
cikin da ni'imomin Allah subhanahu wata'ala yace wa sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fil ard jami'an minhu Allah ya sauƙaƙe muku duk abin da ke cikin sama da ƙasa Allah ya sauƙaƙe muku ku yi amfani da abin da kuke bukata a cikin amfanin kuma wannan gaba ɗaya sun fito daga cikin fadala ta Allah zuwa gare ku nan a ce akanta ɗan adam duk abin da sha ilimi neman fadala ta Allah ka yi sama ka yi ƙasa ko ina Allah ya baka dama neman fadala shi ya baka dama illa baturu ne himu neman cin riba wannan abin da Allah ba mu amma Allah ne sauƙaƙe mana abin da ke sama da ƙasa muna da dama mu bincike abin da muka mutuka sai an wane mu yace kuma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wannan aya ita ce wani cikin malamai magabata wani cikin kiristoci ya zo ya kawo magana cewa kalimatan minhu kalma ta Allah Isa Isa wani kalma ce ta Allah minhu ita kuma a ƙura'anin ku Allah ya tagarta minu daga Allah ke minu da kenan kenan daga Allah ne isa yake sai ka mishi wannan aya to in ka ce isa ne dan da an ce minhu ya kame wannan aya to nan Allah iya cewa wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi jami'an minhu gaba daya to in ka ce nan ce gaba daya abin da ke sama da ƙasa gaba daya minhu ana ne wani bangaren Allah ne ya ce eh to kenan ta wani nuhun nan ba tana nufin bane ba wai bangaren Allah ne shi a Allah ne ya daga ikon da ma shi da dace da umarnin Allah da kalmar Allah ba ba ne Allah ba da kace wai bangaren Allah ne a takeici yace duk wannan da kenan daga fadala ce ta Allah yace inna fi dhalika laayatin liqaumin tafakkarun irin da Allah saukake muku rana da turmamu da wata da irin da abu da yanayi na sama da ƙasa Allah ce akwai ayoyi ga mutane masu tunani Allah samu allansu da kai karantar da kai ana kiran ka ka tsaya ka yi tunani cikin halittun samai da kasai gaba da ko wannan shine kiran Allah ke mana wannan kuma kenan ayoyi ne amma ga mutane masu tunani Allah samu a cikin lansu
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله Allah ka ba yake ba masu imani umarni Allah ce Allah ce manzan shi ka gaya musu ka gaya masu imani ya gafiru lilladhi la yarjuna ayyamal la ka gaya musu su kawo da kai su yahiya ga waɗanda ba su da imanin gamuwa da Allah ko imanin sakamako da Allah ke yi cikin tafsiri a yamin ma'ana makaca irin yadda Allah ya gama da saura marasa imani kenan ba su imanin yadda Allah yi da 'yan baya kawurai almuhimmi da ma'anar magana ka gaya masu imani su kau da kai daga cutarwar da maganganun marasa imani kawurai kenan na ce harkon musulunci kayan jihadi fi sabi da kamar kuliyar alkafirun wannan ana jin hankali a wancan zamanin farkon musulunci ne kayan musulunci ya kari a samu damar jihadi aka ce ku yi haƙuri don sun samu cutarwa sun samu gallazawa don dami labarin musulunci ya san da aka gallazawa musulmi an ba don ƙarin imani ba wasu da abin ya lalace an ba don ƙarin imani ba da sun yi gaugawa kahin lokaci ya yi su su bayyana mai yana a makka sun shaji ya rasulullah muna kallo a ji a buga mun a hausu mun a sun sha haka nan su ga abin yayi akwai wulakanci muna kallo a kashewa ne muna kallo misali misali ya isu ko a gaban shi amma bin yas da uwar shi annabi ya isu ko su ana musu azaba iya kallo kuma ci ga musu isbiru ali yasir annabi musulkum da janna ku yi hakuri iyalan yasir sumayya da da shi yasikin ku yi hakuri ali yasir mako muku gidan aljanna ce ba kai jikon kuwa haƙuri sabon da ta yarsu layi a yi shema abu a buga muna kallo lokaci bai ba suna kallo a kashe a gallaza amma lokaci bai ba a san gaugawa a bai na ba in wani kenan ku yi haƙuri kashe ki karanta cewa tsarin musulunci babu irin kurin ake nan kurin mutum mutu mun goma gari kuma ce mutu kurin jihari muka kai hari muna kai hari dole abu tsari ya gaba su suna garin maka suna kallon gumaka a saman ka'aba a cikin ka'aba annabi je ya sallar shi a ginin ka'aba ya tafi shi zai zama lokacin iya sallar ana mai dariya ana mai shigantaka wata ran har ya zo iya sallar aka ji aka ɗauko wata ma'aiwata matatta wata tsohon ma'aiwata wata ta aka ta wata rako ma aka ɗauko wani ji aka ɗaure ga saman shi iya sallah ya sujada aka ɗaure kuma ana kuma ga ana geyi ana kirkirar dariya wani sama mutum shigantaka na dariya in duniya suna dariya a ginin ka'aba nabi ya kasa tashi iya cikin sujada aka su kuma zai wa ture mishi can fatima ga mata zo ta ture a ƙarshe sun ga wani wulaƙanci iri-iri amma lokacin yaƙi a ɗago takobi bai ba haka annabi ya haƙuri suna kallo a kashe a buga a kora a yi hijira sai da lokaci ya yi shi ma kuma aka silale ba za a ce kuma zo mutu ba suka mutu sun mutu sun shahada ba suka mutu in suka zo aka yi ba sun shahada ko amma ba haka ba Allah ya tsara a zo mutu kurum a ba haka ba aka tsara annabi har ma a boye cikin hikima isilale ko sahabbai haka suka suka suka ta suka hijira sai da aka zamana a Madina al'umma aka samu masu kamawa aka daula ta zamana tukon kuma shi ma da farko garaji aka musu su aka fara kai mahari Allah ba su nasara da haka kenan musulunci ya bi tsari duk ga da kai naka to za ka shafa la irin haka ake gaugawa da ake na wannan magana kurin abin zaman kamar tsarin suna addini amma ta'addanci ne kurin kaga musulmin ne ma wai za a zo wai wa akwai sarauni a kashe su kudin kuma suna addini a je masallaci a sa bam wai jihadi ne a je kasuwa a sa bam yara da mata a kashe wani sunan jihadi jihadi fi sabilillah kana ko rudu sheda ko rudu rudu ne ba gaskiya bane ba ya cikin yaudara ta sheda ne duk da masu yin ma daga baya bayan shi wancan an kashe shi wasu zo tun da suke cewa dama sun wadi tsaro suke kashe su dama sun san ba gaskiya bane ba ba gobe yanzu abin da ya rage da ka san masallata da kasuwa dan kin wani cikin jagorori ya ba da fatawa ka kashi kai ka mutu ka tafi ka bindiga ka watsi kuma kan akan akan akan shi kuma ka tafi kuma ka gobe kiyama wani sani shi ma ta kai ma ka tafi ba kan daidai ba addini a bisi yanda yazo kuma shine kullum in zaka addini karan kasha wala kai addini kallo kai a sai ce salafu sali kabiya ya suka yi kurin ka huta kake abin da kwallo da kan ra'ayina ne a yaya magabata suka yi a takaice dai Allah subhanahu wataala ya kiraye manzon shi ya ga masu imani su kawo da kai shi ne yahiyal game da marasa imani har ya zuwa dan Allah ya yi rana wadda za a gamu da ya jizi ya kaumin bi makanu ya kasibun zai saka ma kowa sakamakon aikin da yi من عمل صالحا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون na'am man amila salihan fali nafsi duk wanda ya aiki nagari don kanshi ba Allah ba yawa ba manzan Allah ba yawa shi ne mai samun sakamakon aiki nagari wa man asafa alaiha haka wanda ya ma lala aikin banza shi ma dai ukuba da shi ta shafa ba ta shahwar kowa don haka shi ne ruwa mazalasa yake cewa mutane innama hi Allah ke cewa innama hi a amalukum wuhusiha lakum thumma uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahamdillah kuma daga dalik fala yumanna ila nafsa kowa aikin da kowa yayi ne Allah ke tattarawa a lissafa kenan wanda ya ga alkhairi cikin kayan shi ma Allah godiya da ya mai katarin samun wannan aiki na kwarai wanda ya ga sabanin abu mai kyau kai ya zargi kowa ya zargi kanshi na haka man amila salihan fali nafsi wanda ya aiki nagari dan kanshi wa man asafa alaiha wanda ya muna nama kanshi ne abin zai wakana dan haka thumma ila rabbikum turja'un za a kare da mai aiki na kwarai da na banzal za a ƙari gaba ɗaya ita zuwa ga ubangijinku ne makoma take kenan shan Allah sai ma kowa hisabi gwalgwadon aikin da
ci gaba ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة nan cikin fadala da Allah ya ma wannan al'umma ta bani Isra'il kaga dai cewa na wani aya ce aka sauko annabi sallallahu alaihi wasallam yanda din ni'imar da aka ma Quraysh amma ka an waye gari suna butarce wannan ni'ima suna abinda dai shi ya sani kowa sani ai wa labari wannan abin banu isra'il yahuda mana banu isra'il suwa Allah tana ya ba su littahi a taura ya ba su hukumci na ce kuta ne lokacin ma'ana jagoranci da jallafi mu da jallafi mulukan an ba su mulkin duniya ma an ba su mulkin gaba daya an ba su haka an ba su annabta a cikin su wa razaqana min at-tayyibat kada mun arzuta su da ababe masu dadi ni'imomi da Allah musu wanda wannan inda har mutanen kirki ne inda har mutanen kirki ne ya kamata su gode ma wannan ni'ima ta Allah maduna ni'imomi da musu kaga su wane ne yace wa faddalnahum alal alamin min yi ta su akan al'ummar zamanin su a wancan zamani su ne wanda dan su cikinsu Allah ya kawo da annabawa annabawa suke jagorantarsu ya kuda annabawa da yawa a cikinsu kinin a nan allah ya yi ta wannan ƙabila ko wannan jama'a da ni'imomi masu yawa wanda wannan ya ambata a wancan zamani al'alami na ce a kan zamanin al'ummar zamaninsu wannan shi masu kama ciki na duniya ana al'alamin a wancan zamanin da aka aiko da annabawa a cikinsu har an musu manna wa salwa cikin nema ta Allah an wayi gari ma dangane annabi Musa salam ya dauko su daga Masar neman komawa Baitul Maqdis zamu ce Palestine a yau wanda wannan ya dauke su daga wajen rayuwa kuma bai kai su ba wani gari dangane ta'addanci suka na magana bisu zuwa su yaƙi a wannan garin mataka akwai wannan jama'a garin Allah suka rayu a cikin wannan imo a cikin daji ba komi shi kuma Allah cikin nema shi sai ya ɗauke musu noma da kiwo kurin dukkanin Allah in ya yi tsuntsaye suke sabakowa ba sa iya tashi za ka kama tubus ka kama ka yanka ka ci ga man zama shi darba ko a cika zaman zaman zumuwa kenan ga abinci ga abin sha kuma ruwa ba matsala kudin dutse ne Allah ya yi isna sha aina aka yi ido goma sha biyu kowace kabila kudin sha za ku yi ba guga ba zuwa ɗaukar ruwa gashi nan komai tubus wannan suna tare da annabin Allah Musa da annabi Harun wannan abin ba amma kowa ba a duniya in ba su ba amma maimakon su gode kauna ni'ima kaga dai na Musa ma kanshi suka mishi ko shine kamar na ce Rafael tana ta muku ne da matsayin wannan mutane yace wa atainahum bayinatin min al-amr ci gaba wa atainahum bayinatin min al-amr فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم Allah ya ce wa atainahum bayinati min al'amr kuma Allah ya musu bayani dalla dalla na al'amarin addini hatta annabawa masu zawwa bayan wani da wani da wani har annabin karshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda Allah ya rage ya musu bayani a littattafansu kun bayani annabi sallama hadda surar shi da kanshi da bakin shi da hancin shi da bakin shi hatta da halayen shi kai har da halayen sabon shi ba abin da Allah ya raga wa musulun fi taurat musulun fi taurat ku so da muhammad nan ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما نعم. koma muhammadu rasulullah محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نعم.
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة hasabu amin muna maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dalla dalla bayanin shi a cikin at-taura da Allah ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad manzo ne na Allah wallazina ma'ahu ashidda wa 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum kaga nan an ga Muhammad manzo ne na Allah a cikin at-taura aka ce waɗanda suke tare da shi na sahabbai kenan ruhama'u bainahum suna tausaya ma junansu suna son junansu don daga ta halin sahabbai haka suke zai hihita ɗan uwa na addini akan kan najidi hatta kai gado yawa kana tsakanin kayan Allah ya hana magana gado za ka zo ka bar garinku da dangin ka zo madina tare ake nan ana tariyen kayan gona yan kawai suna tariyen mara a ji a tare bakin gari ko haka sahabbai ansar suke tariyen muhajir bakin gari in mutum ina cigiya Allah bani Allah bani yau nawa ina hange wani Allah ka wani wanda hijira in kama yau ni na samu nawa haka suke musu nema ake cigiya ake a wuta ana neman muhajir ya kamo shi kuma ya zo gida kun san kuma ansar Allah ba su manoma ne na dabino a zo a ce a raba dabino da komi hamma da mata ganin kame wata sabai ba wani taba taba dokar mata wani amma dukiya kanta sabai saboda kamewa iffa suka ce a a wannan ba su yarda ba da a ba su kunun saman su aka ce su koma aka ce mazamani a ba ma zama ba ma zama ce mazamani sabai sama ce mazamani ya ce na yarda a zo mu yi aiki da kai a gonarka in aka yi aiki abin da aka samu maraba haka suka amince suna son juna kwarai ya ce amma a shidda wa adal kufar amma ba sa saurara makahuli a ba saurara makahuli abokin adawa ba sassabci ko da nasu ne ko da na jini ne wasu sun kashe ɗan uwansu kai ga wannan abu abu bai tara shi tsohon ma kashe gaba ɗaya don tsohon ya ta'addanci akan addinin Allah wasu kashe yan wasu na jini a takaice magana ta magana ta sabci kan kawuri babu ku gaba yakin farko da aka yi yakin farko da aka yi na badar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi nasara ya kashe kawuri wajen 70 manya manya an kama wasu a hannu duk da yan kaɗan ne sun sabban diwan kawuran yanzu adam sama karshe ya zo neman shawara mai kamata mai da su abubakar ya ka shawara cewa ya rasulullah wannan danyi ga ɗan uwanka ne abin da ya kamata kurin a mashi fansa diya a sake su mun amfani musulunci da wannan diyar da aka bada ta fansa kai umar me zaka ce shawarar umar umar ta yara sulu ne abin da nake gani wannan yan uwanmu ne sun galla za mu addinin allah yau allah ba mu dama a kansu ya kamata don mu kwatanta mu kwatanta mu duniya gaba daya ba ruwanmu da kawuri ko namu ne duniya ta sanar cewa ba ruwanmu da kowa kake inda kawuri ne ba ruwanmu da kai ce ya ce ya rasulullahi shawara ta kai a baka wani a ba aluwa na dan uwan shi ne a bani wani dangi na kusa mun mu har sare wuyan in muka haka za a san ba ruwanmu da duk wani kafuri kowa ne ne shin shawara ta umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki shawara ta abubakar ta amsar fansa karshe dai mai wakana sun ba da fansa an bar su allah ya sabkar da aya cewa in ba dan ba laktar min da sabaka na masakon fima akastum azabun alim in ba dan ba allah bai kama annabi akan ishihadi ko akan kuskure da allah ya kama ku da azaba kan wannan abin da kuka yi na amsar fansa Allah ta bai dace ba ga manzo na Allah ya fara kama fasotin da wuri hatta su kuna fil'ard sai an zub da jini kamata Allah ce hatta su kuna fil'ard Allah ya goyi bayan shawarar Umar ya tabbata Umar ya sako a namsa da Abubakar suna kuka ya wannan ruwa ta tabbata suna kuka Abubakar da annabi da Abubakar suna kuka yace ya rasulullahi lahiya ta kuka ku ga mun abu mun abu kuka in yi ko kwatanta me aka ya rasulullahi yace Umar wani abu ne ya wakana na kuskure da aka yi an ba don barhama ta Allah inda Allah ya saukar azaba da ba mitsiran ba ka bi umar Allah ya goyi bayan shawarar da ka bada to an riga ayi Allah bai kawo da wani kuskuren kenan anan kaga shawarar umar ita ta dace da wancan zaman ayi roƙo ayi nan me ya taka ne kenan ba ruwansu da kahuri dan mutum ya kahurta kurin an ƙare ba maganar sassabci kenan a shidda wa alal kufa ruhama a bayanan ya ce tarahun ruka'an sujadan da ta gudun fatalar mai rabbi ridwana za ga halin su ibada ko ruka'an sujadan an ta farkon lamari wanda karanci su muzammil aisha tana cewa an saukar da wannan aya annabi sallallahu alaihi sahabbai ba sa komai kwana ake ana sallah kwawa suka kumbura dare da rana hida kamar training da ibada kuram sai da imani ya zamna ta kwan aka ɗauke wannan wajibcin raye dare aka ba da dama ga abin da kai yan wa takaice ne kenan sahabbai halin su gashi ga rahama ta sai tsakanin su gallazawa ma'ana ba sauri ta tsafta ga kahuri ga yawan ibada dare da rana kuma yabdugun fadalan rabbi suna neman fadalar Allah wa da neman yardar Allah kaga na yakan sahabbai suna nema neman kuɗi suke nema suke na kansu don da duke ake ma addinin Allah aiki kuma suna neman yardar Allah sai ta simahun fi wujuhin min atar sujud suna da wata alama a huskarsu ta gurbin sujada nan gurbin sujada cikin malamata wasu ce ana nihin hasken huska wasu ce a wani annuri ne na mai imani yan wa cikin malaman masu tafsiri wanda ke zama zahirin ayar ai Allah ta yi da ya ce simahun fi wuju min athar sujud Allah ce alaman su a huska min athar sujud zahirin aya daga gurbin sujada yan wannan in kace haske ne yanzu ga wani kawurin ma yayi ka wurkiya ko kuwa kai da mu iya baki bakirin da kai da mu bakirin da kai da mu ga iya shi ya ne bala bai da kuma jure bai kauri ba an haske ne ko ka gane hasken imani zai kai gane hasken imani ba imani ba aka gane ba da gaske zahirin abu mu cikin magabata akwai masu tafsirin cewa alama din mai sallah za a samu alama a goshi ba ce ya baki ba ko ya kanta ba duk da wannan magana baki ko kanta wannan mutum ne zuwa mutum akwai mutane masu taurin wata wani za ga ba sadda ma ke da yawa ba amma ya ga alama har da wani bindibi a goshin shi akwai mai tabshin wata ko da ya baganiya amma tabbas wata alama da Allah ta yi min athar sujud Allah ce alama a huskar su ta gurbin sujada wurin sujada akwai alama ta masu imani Allah ka tsaya kun annasi zahiri ka huta amma duk wanda zai gunna goga goshi ka gano ya banza kawai goshi da an ce kai mai ibada ka gano kai banza kuma ka asara ma gaba daya amma wannan yana daga cikin alamu na wa'annan alo domin suna yau domin su ahli kitabun ta gani ba su jada kuna ana ana ana gogo ana gogo haba ka saka suke ba su ba su ba su irin namu ake sujada ta tashi mu da kai masu yin sujada a cikin su ba su ba su sujada ta mu kenan wannan alama ce mai yin an gano ta alama to Allah da ya wannan bayanin gaba daya na siffal muna baka cikin taura ko ga halinsu tausaya tsakaninsu tsanni ga kahore suna na aka ce suna yawan sallah dare da rana kuma ga na aka ce neman fadala ta Allah da mana da Allah ya ce zalika matalhum fit taura wannan abin da aka ba mu na baya ya ce wannan misalin sahabbai ne a cikin at-taura kaga at-taura amma sufa annaba kanshi hatta da halin sahabban shi ha halin sahabbai amma da labari kwata-kwata amma ta masalin fil injil a injil ma Allah ce misalin al'umma Muhammad sallama a cikin injil yace ka masal zar'in akhraja tahu kaman zaman shibka ce hatsi ko dawa ya dan huto shi dawo ya hudo da dan harshe kun san hatsi ko dawa shibka su saka suna da rauni suna kadawa fastawa ala suki a hankali daga dan ne dan haƙi ne dan ga ganye ne ya kadawa ba rauni ba ba ƙarhi ya kada ya kadawa a hankali a hankali fastagalas iya kabri iya kabri fastawa ala suki ya ga ya kaukara da ya gizi girin kuffar kana me wai nan halin siffar wani al'umma za su tashi cikin rauni yan kaɗan a kashewa ne a koruwa ne musu iya komi ba su iya kare kansu ma a hankali a hankali za su kawo makari su zama al'umma ƙarshe da ya giza bihimul kufa za su bakanta makahurere daga baya wannan al'umma kake nan hata da halin al'umman sabon shi a cikin taura da injil da akwai a rubuce muna magana cewa wa'annan mutane Allah ya ce fa maqtalafu cewa wa atina min bainati min amr mun ba su bayani na al'amar addini dalla dalla haka suke yarda da wannan annabin zai zo da duk abin da littafin su take alaka da wannan addinin haka yake a rubuce fa maqtalafu fi fa maqtalafu ba su samu sabani ba sun yarda Allah zai akau da wani mai suna Muhammad da hannun shi da komi illa min ba'da ma ja'am al-ilm sai bayan ilimin da suka karanta a littayinsu bayan abin ya tabbata a aikace tukan kuma a nan wannan ya imani wannan ya kahurci an samu irin manya-manyan su abdullahi salam cikinsu abdullahi salam cikin manya-manyan malamai ne a cikinsu iyatan suka yi imani suka yarda da muhammadu rasulullah dan sha daga manzanta daga daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta wallahi ya yarda da shi dan shi cikin shi da ya gan shi ma ya san shi ne don ya karance shi da kyau ya ce me ya ka saɓani bayan abin da ka karanta ya zo ya ce bagayen bayanan kurin don zalimci da ƙin gaskiya da take tsakaninsu ya ce to ina rabba ka yi kaje bayanan yau mun kiyama gobe kiyama Allah zai hukunci tsakanin wani suka bi don su kahurce Allah zai hukunci fi ma kanu fi yaktaru cikin abin suke duk abin suke sabani cikin addini gaba ɗaya ma Allah gobe kiyama zai hukunci tsakanin su ثم جعلناك على شريعة من الأمر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون to kaga dai bayan waɗannan mam labarin banu ana yahuda ko zamu zamu ce imma yahuda ko ta banu isra'il wannan al banu isra'il ga abin suka kasance sai Allah ce summa kenan bayan su wannan al'umma ja'alnaka ala shari'ati min al'amr muka sanya ka kai ma akan shari'a ta al'amarin wannan addini na musulunci kenan kai manzo Allah dora ka akan wani addini kan shari'a ta musamman da ka zo da ita kuma Allah ya ɗauka kanta don haka Allah ce fattabi'ha ka bi sutan sun ƙi sun yi tawaye kai ya rake umarni fattabi'ha ka bi wannan shari'a ta Allah kuma da kashe wala tattabi'awa alladhi la ya'lamun bayan ilimin ka yazo san sun san san zuciya san bar ayi kai kakkabi san zuciyar waɗanda ba su da sani jahilai ka addinin Allah nan menene an san annabi shi ake magana mu ana magana da mu mu bi wannan shari'a ta addinin Allah mu bi addinin Allah kan mu bi san zuciyar wani jahili akan rashin sani kace ɗan uwa idan annabin da Allah ya aiko an mai umarni ya bi fattabiha kaga bai nashi shi ma bi yake sai kai ka ilimin ka koshi kace kai ma kai naka annabin Allah kan shi bi yake in attabi ila ma yuha ilai ban da bin komi sai abin da aka mun wahayi وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال من الشهداء كنا النبي كان شي بين ناش رأي شي شي ما بيك haka da ma addini duk wanzu a waye gari ya ce shi ma zai tsara kaga ya bar hanya ya bar hanyar Allah inda har akwai mai dama ya tsara nashi annabi ne a gaba to shi ma bai dama shi ma bi ne mun sanya ka kan shari'a ta lamarin a wannan addinin fattabiya ka bi wannan hanya wala tattabi ahwal da alamun kakka ba san zuciyar waɗanda ba su da imana ba su san jahilai kenan nan ke duk abin da ba daga Allah ba mai alhawa ne san zuciya ne ra'ayi na wani duk abin zaka ba Allah ba annabi ce ba kenan ka ba alhawa ta wani in waye kabi summa innahum إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين innahum lan yughnu anka min Allah shay'a nan wa'annan mutane mana sukan nemi haɗin kai zama tare kaza kaza su dan kauda shi da kan hanya ya bi ra'ayinsu Allah mai kashe a a innahum lan yughnu anka min wannan in har zaka bar hanyar Allah ba sa iya mag- ma maganin komi daga kamun Allah kuma ka sani wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd azalimai mutanen banza ka wuri su suke tsakanin suke alaka da juna san juna birran juna amma wallahu waliyul muttaqin kenan kai ka kama Allah shine waliyinka ka hore ke bin ra'ayin juna da ra'ayin san juna amma kenan azalimai tsakanin su suke san juna kai waliyinka Allah ne da kyan hankali mai annabi sallallahu alaihi wasallam ka riki Allah shine waliyinka ba wani ba kakka damu da su kakka ba san zuciyarsu Allah ce hada basairu din nas هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون
hada basairul nas wannan na ishara ga qur'ani da muke karanta yanzu wannan shine basira hujja qarara Allah ya koyar ya koyar ta dan mutane dan shiryar da mutane dan haka wa hudan hujja ce qarara da shiriya wa rahmatun kuma da rahama ta Allah jinkan Allah gawa li qaumin yuqinun ga mutane masu yaqini Allah ya samu cikin lansu Allah kai mu rana ta ودرس قبل إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته